إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu na littafin al'ubudiyya littafi na babban malami ibn taimiyya zan mu tashi daga gabar da ta take cewa fa'iza arafa al'abdu a watan nuska ko kuma fa'in itarafa فإن عرف العبد أن الله ربه وخالقه yace idan bawa ya yi itirafi ya yi hurci da bakin shi ko ya san cewa Allah shi ne wa ya halice shi wa annahu muftaqirun ilaihi muhtajun ilaihi kuma ya tabbatar da cewa shiwa talaka ne ga Allah yana bukata wajen Allah wa muhtajin ilayhi yana bukata Allah ya tabbatar da wannan azice shi wannan zai kawo mu kasuwar tauhidi guda uku gida uku na harko tauhidin rububiyya shine kadaita Allah ta Allah dalilin ayyukan da yake yi dalilin halittun shi dalilin abubuwan da ya yi wa halitti sama wa halitti ƙasa wayi mutum mutum shi zai tabbatar ma'ar kanshi cewa wannan hubani ne kaina ba wani yi ne wanda yi ne wannan shi ne Allah bayan nan sai tauhidul uluhiyya shi kuma shi ne ta Allah da ayyukan bayu kai yi sujada sai dan Allah kai ya ma wani sujada sai Allah kai ya nemi taimakon wani sai Allah kai ya yanka sai dan Allah sai kaso na uku shine tauhidul asma'i wa sifat tsarkake kadaita Allah cikin abin da ya shahi sunayen Allah kuma da sufofin Allah wanda wasu wannan suna sanya cikin nau'i ma na harko ka'aba Allah sunan da bai ba kan shi ba kuma ka ba Allah siffar da bai ba kan shi ba abin da ya ba kan shi na siffa ko na suna mutum ya meka wuya haka Allah ya wani ba tare da mutum ya juya ba a haka Allah ke ni Allah ya ce yana ji ba ka tambaya ba ya yake ji shi da yana ji kuma yana gani kuma ya daidaita a kan arshi ka yarda ka sallama cewa ya daidaita a kan arshi sai ce kan matani na littafi arafar ubudiyya almuta'alliqata bi rububiyyatillah zai gano bautar da take da alaka da ta Allah dan shine ubangiji yace wa hazal abdu yas'alu rabbahu fayatadarra ilayhi ya ce wannan bawan da ya tabbatar da haka cewa Allah dai shi ne mahalicin shi zai roƙi ubangijin shi fayyata darra ilaihi zai kai kukan shi zuwa ga ubangijin shi ya mai daga baki daya ya kaskantar da kanshi zuwa ga ubangijin shi wa ya tawakkala alaihi kuma ya dogara zuwa ga ubangijin shi walakin kad yuti'u amrahu yace amma fa tana yiwa wani wurin wata rana ya yi ma Allah da'a wa kad ya asihi kuma tana yiwa ya saba ma Allah wa kad ya abuduhu ma azalika kuma yana bauta ma Allah da sanin haka yana bin Allah wata rana ya karkata ya saba ma Allah kuma amma duka yana cikin bauta Allah wa qad ya'budu ash-shaytan wal asnam kuma tana yiwa ya bauta ma shaytani ma ya bauta ma gumki duk da cewa ya san cewa Allah shine Allah shine mahalicin komai sai ce wa misal hazihi al-ubudiyya la tufarriq bayna ahli al-janna wa ahli an-nar irin wannan bautai ya tabbatar da Allah shine abin bauta ya tabbatar da Allah shine mahalicin komi amma kuma yana bauta ma wani Allah ibn taymiya ya ce irin wannan bautai batta bambantawa tsakankanin ɗan wuta da ɗan aljanna kenan mai yin ta ba zai sanya kanshi ba cikin masu rabu wala ya siru bi har rajul mu'mina kuma da irin wannan bautai mutum ba zai zama mai imani ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ke cewa wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun Allah da yawa daga cikin wanda su imani da Allah suke cewa sun imani da Allah he ka same su suna hada bauta Allah da wani ta wani ɓangare ya ce fa'innal mashiriki na yuƙirru na annan laha halikuhun wa razikuhun ya ce su kansu mashirikin sun tabbatar cewa allah shi ne mahalicinsu kuma shi ne mai arzitarsu wa hum ya abudu na gairahu amma wani allah suke bauta ma ƙala ta'ala allah ya ce wala in sa'alitahun man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah Allah ce da zaka tambaye su wa halici sama da ƙasa dukan su su ce Allah ne wannan suwa kahurai na lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su Abu Jahal su Abu Lahab duk wanda ka tambaya wa halici sama da ƙasa zai ce Allah ga ayoyin ya jero har zuwa ƙarshen ayoyin وقال تعالى كما الله يتي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون كتنبيه su ƙasa da abin da ke cin ƙasar na wacece sai ya ƙulu na lilla amsar dai za su ce ƙasa ta Allah ce ba mu muka yi ta ba mu ma da muke cikin ƙasar mu ma halittun Allah ne sai da ya kawo hai fa'anna tusharun to ta yaya ake abin da hankalinku ake wasa da hankalinku ake muku dabo-dabo ga shi nan ƙarara kun ga allon shi ya yi komi shi ya halince ku shi ya muku kaza shi ya arzita ku to ta yaya ba za ku duka ba ku bauta mashi ya ce wa kasirun mimman ya takallam fi في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة yace da yawa daga cikin waɗanda suke magana akan wannan haƙiƙai micece haƙiƙa kuma ya gani wannan haƙiƙa ƙarara yace wahiyar haƙiƙa alkauniya ita ce haƙiƙa ta kaun kaun shine duniyar da Allah halitta haƙiƙai shi ne kowa yana shaidawa cewa Allah shi kaɗai ne shi ya halicci komi shi ya halicci kowa da komi kuma yana ganin wannan haƙiƙanin cewa Allah shi ne ya halicci komi sai daga cikin irin wanda suka huce iyaka a sufanci zaka same su e wannan haƙiƙai mun santa mun tabbatar da ita cewa Allah shi ne mahalicin kowa da komi amma sai su sama kansu cewa su masana ne ga Allah al'arifu billahi ne wannan masani ne ya san Allah ƙarshen sani to in ya kai wannan matsayin na ƙarshen sani na Allah to bai buƙatar bauta sai ce a'a bauta ta gama garin mutane ce mu kuma hawas wanda suka san Allah suka yi wusuli suka kai wajen Allah su bi su bukatar bauta in ka tambaye shi zai ce kai ne baka kai ba gane wannan hakika kauniya shi ya gano ya san Allah shi kadai ne kuma ya kai ilimin da kai baka san shi ba yace to wanda zai bar wannan tauhidi na uluhiyya ba zai bauta ma Allah ba ya zamanto shi da mashirikai na lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kusan ɗaya ne su ma sun tabbatar da Allah za a bauta ma amma su matsalarsu a sai an bi ta kan wani za a bauta ma Allah ya ce wahiyar haƙiƙa alkauniya ita ce haƙiƙa ta kauni التي يشترك فيها وفي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر yace wanda wajen saninta da shaidata mummuni da kahuri duka suna tarayya a ciki kowa ya yarda da wannan walbar wal fajir da mutumin kirki da fajir wa iblis mu'tarifun bi hadhihi al-haqiqa yace har iblis ma yayi hurinci ya yarda da wannan haƙiƙa cewa Allah shine mahalicin kowa da kowa qala iblis iblis da kanshi yace qala rabbi fa anzirni ila yawmi ba'su tai Allah fa anzirni Allah adakanta mu tai rabbi ubangiji na ta gare shine dai kololuwa duk wata bata shi ne a gabanta amma mu ya ce rabbi ubangiji na ya ubangiji ka dakanta mun har zuwa ranar da za ta da su wa ƙala kuma ya ce ƙala rabbi bi ma aguwaita ni da uzayyinan na lahun fil ardi wala uguyan lahun ajma'in nan ma rabbi ya ce ubangiji na dalilin wannan abin hallakar da ni da aka yi to ni ma zan zayyana musu a nan doron duniya kuma hina hallakar da su gaba kida faƙala fabi izzatika da ubuyan lahum ajma'i allah don girmanka don buwayarka sai na hallakar da su gaba kida kuma yake cewa kala ra'aita ka hazar da zi karramta alayya kaga nan ma ya itirafin cewa Allah shine ubangijin shi Allah kaga wannan wanda ka girmama shi ka dora shi ka karrama shi a kaina yace wa amsal haza min al-khitab allazi yuqirru fihi bi anna Allah rabbuhu bi anna Allah rabbuhu wa khaliquhu wa khaliqu ghayrihi ya ce da makamancin irin wannan khitab maganganun wanda yake tabbatar da cewa shi Allah shi ya halice shi shi ne ubangijin shi kuma shi ya halice shi kuma shi ya halice wani shi kenan kaga nan ba bambanci tsakankanin iblis da wanda ba iblis ba akan tauhidi na na rububiyya shi ma iblis kin ya yarda Allah shi ya halice shi kuma kowa ya yarda mai imani da wanda bai imani ba Allah halice shi wa kazalika ahlun nar yace haka ɗan wuta su ma suna wutan ma amma sun tabbatar da cewa Allah shine mahalicin kowa da komai qalu suka ce rabbana galabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dalin rabbana suka ce ubangijinmu ko ubangijinmu suna cikin wutai sun tabbatar da tauhidi na uluhiyya ya ubangijinmu iyatar da aka rubuta mu can fil azab ita ce ta rinjaya a kanmu kuma dama mutane ne batattu waƙala ta'ala allah ke cewa walau tara izu kufu ala rabbihim da ka gansu lokacin da aka tsida su a gaban ubangijinsu kaga nan ma a gaban ubangijinsu ƙalu ƙala alaisa haza bil haqq qalu bala wa rabbina wasu ba da amsa e wallahi ubangijin muna rantsuwa da ubangijinmu yace tufan waqafa inda hazihi alhaqiqa wa inda shuhudiha duk wanda ya tsaya akan wannan haƙiƙai haƙiƙan cewa Allah shine mahaliccin kowa da komi kuma ya ganta ƙarara yayi mushahadata ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية كما بيبا abinda aka umarce shi na haƙiƙa ta addini kenan na haƙiƙa ta addini allati hiya ibadatu wanda ita ce bauta Allah almuta'alliqa bi ilahiyyatihi me wanda take da alaka da allantaka ubangiji wa ta'ati amrihi da yi ma umarnin shi da'a wa amri rasulihi da umarnin manzan shi kana min jinsi iblis wa ahlin nar yace shi ma jinsin iblis ne da yan wuta gabaki daya tunda iblis ya yarda Allah shine mahalicin kowa da komi to shi ma sai ya yarda da Allah shine mahalicin kowa da komi amma sai ki yarda da haƙiƙa ta diniya haƙiƙa ta addini kenan da shi da iblis ibn taymiya yace dukan su ɗaya ne wa in zanna ma'a zalika annahu min khawasi awliya'illah ko da yayi tunanin cewa shi iya daga cikin zababbun zababbun waliyan Allah kinan ba wanda Allah doke mishi bauta wa ahlul ma'arifa wat tahqiq allazina yasqutu anhum al-amru wan nahyi ash-shar'iyyan ko da ya yi tunanin iya daga cikin zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu ma'abuta sani da ta haƙiƙi wanda ake ɗoke musu wanda umarni da hani na shari'a ya sauka a kansu allazina yaskut wanda umarni ku yi kaza kak ku yi kaza su ya sauka a kansu banda su ya ce kana min a shari a halin kufri wal ilhadi duk wanda ya tunanin haka shi banda shi cikin bauta to yana daga cikin mafi sharrin ma'abuta kahurci da ilhaji ya ce za'amihim ko annamin auliya Allah man taskuta anhu takalifin shar'iyya suna rayawa cewa daga waliyan Allah cikin waliyan Allah akwai wanda duk umarni na shari'a a yi ko ka a yi shi an sarki mishi sallah shi ban da shi a ciki zakka ban da shi a ciki duk wani a'a ba na shi bane ba me dalilinsu ya ce wa manzan na anna khidr wa gairuhu sakata anhumul al'amur limushahadatil irada ya ce wanda yake tunanin cewa hidir da wani hidir su duk umarni na shari'a ku yi kaza kar ku yi kaza su an ɗauke musu don sun ga irada Allah abinda Allah ke so a kansu su sun kai wannan wurin sun kai sun ganta ƙarara nan shi ne dalilin wanda su ce a wani ya kai inda Allah ya ɗauke mashi bauta ne dalilinsu shi ne wannan khidir shi kuma labarin shi ya zuwa ƙur'ani ko fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma annabi Musa ya yi tamba aka tambayi annabi Musa kamar yadda ya zo a cikin Bukhari a cikin kitabul ilm aka tambaye annabi Musa a wannan doron duniya wahi ka sani annabi Musa da ya tsaya yin tunani wa zai ce shi ko shi ne annabi a lokacin kuma ban da kasancewar shi annabi shi ne mursal rasuli ne kinan ko da an samu wani annabi a kwakwahinsu annabi musa iya gaban shi tunda shi annabi ne rasuli ne an aiko shi da sabuwar shari'a da littafi amsa annabi musa ce ni to shi kuma duk lokacin da mutum ya ce ni to allah zai guda mashi akwai a gaban shi wa fauka kulli zai ilimin alim duk yadda kake tunanin kayi kowa to a kowanda yake ka a kowane fanni yaukashin yaushe ne zaka kasance kayi kowane lokacin da mutum bai san akan shi ba ya yi wani amma lokacin da ya sa a ainihi kowa to Allah zai gwada mashi wanda ya yi shi wani ne zai ce ni kadai sai Allah Allah shi ne shi kadai kin annabi musa a tunanin shi wannan shi to sai allah ce musu a'a ka je wurin majima albaharai mahaɗar teku biyu inda ina teku biyu suka haɗu wanda ruwan ba su gamuwa in ka ɗauki ruwan wannan kasashe nan zai komo cikin wajen ɗan'uwan shi ya ce ku je wannan mahaɗar teku biyu in kun je can zakku ga wani bawa na zaka samu labari kuma ka sai kama hanya da shi da wanda ya mai tambayi suka ɗauki kihi shi ne alamai in kuka ga kihin nan ya silale gashashen kihi ya silale ya koma cikin ruwa yana lunwashi to a nan za ku samu mutum kuma haka suka ɗuka suka dai yadda suka zo sun gaji an yi tahiya an gaji ma lokacin ya ce shi ɗaliban na annabi musa yana kallo kihi ya silalo da kwando gashashen kihi ya haɗa ruwa kuma ya kama hanyar shi a cikin ruwa ya ci gaba da tafiya shi amma an sanihu illa shaidan an azkura ya ce wallahi shaidan ya mantar da ni in haɗi maka je da sai gaji da tahiya ya ce kawo kihi a ci ya ce a ai a can ya silale ya haɗa ruwa ya ce yunankin ne muke nema fartar da ala asali ma ƙasasa sai sai komo aka biyo aka biyo su aka jiyo baya ana zuwa wurin hiskatar da shi kadir suka tarra shi shi yanzu wannan ɗalibi na annabi musa aikin shi ya ƙare yanzu suka game da annabi musa abinda suka fara yi ya karya ba ta ku annabi musa ran shi ya ɓace mai magana aka yi gaba ya kashe yaro kaga ai babban laifi ne ko ko ba a shari'a ba balle a shari'a annabi musa ya san girman girman kashe rai ran shi ya ɓaci har zuwa ƙarshe suka ce to don me yasa ai shari'a ce wannan abin ku kakka kashi ka kyautata shi hidir duka bai yi wannan ba suka ce saboda shi hidir ya kai wani wuri ya kai wurin da yi ko kakkai bai ciki allah huda su daga ciki kenan bai bukatar bai bukatar bauta amma shi annabi musa sahibu shari'a ne iya da shari'a sai suke cewa ai wannan shine dalilin cewa akan akwai waɗanda su an fudda su Allah ya ɗauke musu wannan sallah da kaza da kaza saboda su sun yi wasuli sun kai wata matsayi ya ce a shi ma hidar da ƙarshen ya ce wa ma fa'altuhu an amuri ma wannan abin da ka gana yi ba don raɗin kai na na yi ba ni ma wannan abin da ka gana yi da kojan Allah duka wannan abin ne kenan babu kuma shari'a ta annabi musa a lokaci ta bani isra'il ce kadai a taura bani isra'il aka turo mu haka injila ta annabin isa bani isra'il kadai aka turo ma ba a turo ma ba wani duk wanda kaga yana aiki da littahin attaura ko da injila a yanzu ma in ba bani isra'il ba ne ba yana ba kan shi wahala don ba shi aka turo ma shi kuma hijir ba bani isra'il ba ne ba sai suka ce abin da ya sanya bai yi aiki da wannan shari'a ba saboda shi ba bani isra'il ba ne shari'a shi daban yadda allah ba shi siffafa waje da abudan min ibadina wani bawa daga cikin bayanmu ya ce shari'an manzan allah ce ita ce kadai ruwan dare game duniya ta shafi kowa duk wanda ya ji cewa ni manzan Allah ne kuma bai yi imani da ni ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ya shiga wuta yace wa nahu zalika kana qawlu kana qawluhu haza min sharri aqwalil kafirin billahi wa rasulihi maganan mutun cewa Allah ya dauke mishi shi banda shi to yana daga cikin mafi munin maganganu na kahurai wanda suka kafirce ma Allah da manzan shi hatta ya rikula fi nau'is sami min ma'ana al'abd balle ma ya shiga cikin nau'i na biyu wanda shi ne ma'anar wani ne bawa wa huwa al'abd shi ne bawa bi ma'ana al'abid mai bauta ma Allah fayakunu abidan lillahi ya kasance mai bauta ma Allah ne la ya abudu illa iyahu bai bauta ma kowa sai Allah fayuti wa amrahu yayi ma umarnin da Allah da'a wa amr rasulihi ya ma umarnin manzon shi da'a wa yuwali awliya'ahu yayi jikunci lamarin masoyan Allah almu'minina almuttaqin masu imani masu tsoron Allah wa yu'adi a'da'ahu yayi adawa ko ya kiyayya da makiya Allah wa hazil ibada muta'alliqatun bi ilahiyyatihi kuma wannan bautai tana da alaka direct da allantaka ubangiji wani haza kana unwani tauhid dalilin haka ya zamanto unwani ko titir na tauhidi shine la ilaha illallah bi khilaf man yuqirru bi rububiyyatihi wa la ya'budu sabanin wanda zai tabbatar da cewa Allah shine Allah shine mahalicin kowa da komai amma bai bauta mishi aw ya abudu ma'ahu ilahan akhar ko kuma ya bauta ma ya bauta ma wani Allah tare da Allah fal'ila ya ce abinda ake cewa al'ila ubangiji huwallazi ya lahu hulƙalu ya ce abinda ake ce ma al'ila shine abinda zuciya take son shi tana girmama shi tana son shi bi kamar da hub da cikakken su wata azim da girmamawa wal ijlal wal ikram da ijlali girmamawa da karramawa wal khawf wal raja da tsoro kuma da kauna wa nahwi zalika da makamancin haka wa hazihi al ibada yace kuma wannan bautai hiya allati yuhibbuha Allah wa yardaha ita ce wadda Allah yake so kuma wadda ya yarda ayita wa biha wasafa mustafina min ibadihi mustafai ne min ibadi kuma da ita ce ya siffanta zaɓaɓɓu daga cikin bayan shi wa biha ba a sa rusulahu kuma dalilin wannan bautacce ya aiko annabawan shi ya ce wa ammal abd ya ce amma kalima ta bawa bi ma'ana al-mu'abbad wanda allah bautar da shi sawa'un a ƙarra bi zalika au an karahu ya yi ikirarin haka ko ya yi inkari cewa shi bawan Allah ne fatilka ya shtarku fi hal mu'min wal kafir ce irin wannan nau'in na bautai kahuri da mai imani ma duka suna tarayya a ciki shi kanshi ya san bawan Allah shi kanshi ya san rasuwa zai kuma ya san in lokacin ya zo ba yanda zai ya tsere ya ma Allah wa wannan da mai imani da wanda bai da imani kowa ya yarda da haka kinan ya yarda shi bawan Allah ne akan haka yace wa bil farqu baina hazainin nau'ain yu'rafu al farq baina al haqa'iq ad diniyya ad-dakhila fi ibadati Allah wa dinihi wa amrihi ash-shar'i allati yuhibbuha Allah wa yardaha wa yuwali ahlaha wa yukrimuhum bi jannatihi وبين الحقائق الكونية yace wa bil farqu baina hazaini an-naw'ain kuma in muka bambanta tsakankanin wa'innan nau'in guda biyu na tauhidi tabbatarwa Allah shine mahalicin kowa da komai kuma tabbatarwa cewa bauta Allah shi ya cancanta a bauta ma zan mu bambance tsakankanin haƙiƙani na addini haƙa'iƙ na addini wanda suke cikin bauta Allah suke cikin addinin Allah wa amurhi shari'i da umarnin shi na shari'a allati yuhibbu Allah wanda Allah yake so wa yarda ha kuma ya yarda da isha wa yuwali ahlaha kuma ya jibinci masu wannan bautai wa yukrimuhum bi jannatihi kuma ya karrama su da aljannansu da aljanna Allah kenan sai kasa mutane gida uku kashi na harko wanda ya tabbatar da Allah shi kaɗai ne amma bai bauta mashi ba to wannan bayya cikin al'umman musulmi yana daga cikin mabiya iblis kashi na biyu shine wanda ya ɗauki wasu abu kuma ya yi ya yi inkarin wasu abu biyar raba da tauhidi amma zai zo wani kaso na tauhidi kamar wanda zai bauta ma Allah kuma ya bauta ma wani Allah tare da Allah kinan shi abin gani fuska bi gare shi ya ce to shi wannan shi ma mashirki ne sai kashi na uku wanda yake bauta ma Allah shi kadai amma yana da zunubai wanda zunuban ba su kai ba matsayin shirka misali imanin shirarku da sauransu to kaga wannan ma'asin ƙananan zunubai ba su hutar da mutum daga cikin addini sai ce wa bainal haƙa'igil ƙauniya kuma zai ba mu dama bambancewa tsakankanin kenan haƙa'iƙ na addini da haƙa'iƙ na kawun allati yashtariku fiha almu'min wal kafir wanda mummuni da kafiri duka suna tarayya a cikin sanin haka wal barru wal fajir da bar da miyima Allah da'a da fajir allati man iktafa biha wa lam yattabi haqa'iq ad-diniyya kana min atba'il iblis al-la'in wal kafirin bi rabbil alamin wadda wanda ya wadata da ita kina hakikan ya wadata da tauhidi na rububiyya kadai ya wadata bi gama ba da bauta zai kasance daga cikin mabiyan iblis la'ananni kuma ya kasance daga cikin kahurai wanda sa kahurce ma Allah ubangijin talakai wa man iktafa biha fi ba'd al-umur duna ba'd amma wanda ya wadata da wannan haƙiƙa haƙiƙanin ta na addini a wasu lamarra kuma a wasu lamarra ya tabbatar da ita aufi makamin ko a wani makami au halin ko kuma wani hali na ƙasa min imanihi wa walayatihi lillah ya ce imanin shi zai ragu kuma da walitakar da jibanta lamarin shi da allah zai mishi shi ma zai ragu bi hasabi ma na ƙasa min alhaƙa'in duniya daidai gwargwaron yadda ya tawaye daga cikin haƙiƙani na addini kenan nan shi ne abin da yake cewa wanda ya tabbatar da cewa allah shi ne mahalicin kowa da komi amma bai gama da bauta ba to shi da iblis duka sahunsu guda amma wanda ya tabbatar da haƙiƙa ya tabbatar da cewa allah shi ne mahalicin kowa da komi sai gama da haƙiƙa ta addini amma yana zauwa da wasu abubuwa kuma wasu abubuwan bai iya zauwa da su ya ce to imanin shi zai ragu daidai gwalgwadon yadda ya ragu umarnin Allah jibintar Allah da lamarin shi zai yi jibintar lamarin shi da Allah zai ragu daidai yadda ya ragu wannan haƙaƙin dini ya ce wa haza maƙamun azimun fihe galatal galitun ya ce wannan shi ne makami babba wanda wanda suka fada cikin kuskure duka suka fada shi ne sanin tauhidin allah kuma da bauta mushi kuma da sanin wane ne yake ma allah shirka waye yake kadaita allah wane ne mai imani wane ne wanda bai imani ba wane ne wanda imanin shirarrige ne wane ne wanda imanin shi cikakke ne ya ce wa kasura fihi ishtibaha alasa wa kasura fihi ishtibaha alasa liki ya ce kuma diyawa masu kama wannan hanya hanyar gaskiya diyawa daga cikinsu wannan abin ya rikitar da su ya cakuɗe musu sun kasa gano gaskiya hatta zalaka fihi min akabirin shiyu almudda'ina tahqiq wa tauhid yace har sai da wasu daga cikin manya-manyan shehunne su ma suka suka karkata suka yi gilise shine zalak suka karkata suka fadi wanda suke buga kirji da cewa suna daga cikin ahalin tahqiq da tauhidi wal irfan da sanin Allah ma la yusihim illa Allah wanda ba wanda zai iya ilga su sai Allah allazi ya alamu sirri wal ilan wanda ya san sirri da abin da aka bayyana wa ila haza ashara sheikh abdul qadir yace kuma akan haka ne akan wannan gabar ne sheikh abdul qadir al-jilani sai bayani to sheikh abdul qadir al-jilani yana da cikin malamai na mazhaba ta imam ahmad bin hanbal daga cikin manya-manyan malamai yana daga cikin manya-manyan masu bauta ma Allah kuma dariƙar da ake cewa ƙadiriya ana nasabta ta zuwa gare shi sheik abdulkadir aljailani amma shi ya barranta da duk abin da wannan abin gakin ta kawo saboda malami ne wanda ya tahiya akan mazhabi na ahalar sunna wal jama'a mazhabar shi ta ahmad bin hanbal shi kuma ahmad bin hanbal malami ne akan mazhaba ta ahli sunna mi abdulkadir al-jilani yake cewa shi ma zukira an ibn taymiya yake cikin abin da aka ambato da gogen shi fa bayyana anna kasiran min ar-rijal qad wasalu ila al-qada wa amsaku ila al-qada wal qadar wa amsaku yace yawa daga cikin mutane da suka kawo wajen mas'ala ta qada hukuncin Allah da kadara Allah amsa kowa kame bakin shi yani amsa ku wastaslamu ila alqada wal qadar fi tabrir al ma'asi sai suka kame kansu sai suka miƙa wuya zuwa gani saban da suke yi sai su ce ai haka Allah kadara an gani يقول أحدهم قدر الله علي المعصية والذنوب wani zai ce a in ya saba ma Allah zai ce a Allah ne kadarta min in saba mishi kuma in yi zunubi wa ana ma'azurun fi zalika kuma an bani hamzari ina da uzuri akan haka yace wa haza galatun wannan kuskure ne bai dacewa mutum ya miƙa kanshi ya saba ma Allah kuma ya tuhumci kadara bal ya fa'al ma amarahu Allah bihi min ta'atihi yayi abinda Allah ya umarce shi li annahu yaqdir ala hata domin yana iya yin haka kina wannan cikin sharhi ne zan mu dawo sama matan faladaihi ikhtiyarun wa qudratun wa imkaniyat yace mutum yana da iya zafi kuma yana da ƙarhin ya zaba da kanshi yana iya yin sallah shi ya sa kan shi ko yana iya yin azumi shi ya sa kan shi yana iya yin hajji yana iya yin ya yi zakka ya yi jihadi duka iya da irin wannan ƙudura amma don ya sa bai ce ba allah ƙadarta mu yana iya zama a gida ya ƙi zuwa neman abincin shi in abincin bai zo ba aka ce ya ba kawo ba ko kuma yaya kana jin yunwa ya ce haka allah kadar kaga a cikin mafi yawa mas'ala ta addini ce mutum zai dinga kawo mas'ala ta kada kadar amma abin da ya shahi rayuwar shi ko da ya san an ce in ka hutan ba samun zakai ba allah sai ya ji ya jarraba ko yawa shine wannan jarrabawa shine abdulkadir jelani ya ce illa ana ya ce banda ne ni ban kame kaina ba na miƙa kaina zuwa ga saɓon allah in tuhumta ƙada wal ƙadar in ce ko an ƙaddara ma ya ce amma ana fa'inni in fata hatili rauzanatun fana za'atu alƙadar alhaƙi bil haƙi lil haƙi ya ce amma ni ya ce an buɗe mu wata yattaga wannan yattaga ya ce da ita ce nike gwagwarmaya nike ja da ƙadarai da gaskiya don gaskiya kuma da gaskiya warrajulu man ya kuna munazi'an lilƙadar la man ya kuna muwafiƙan lilƙadar ya ce kuma mutum jajirtaccen namiji wanda suke gwagwarmaya da kadara a ce mashi wannan ai an kadarta ma a ce a allah bai kadarta ba ba wanda zai zo ya sallama kanshi miƙa ma kanshi yankin kan shi kadara yalce wallazi zakarahu a shekar himahullah ya ce abinda sheik abdulkadir ya haɗi huwallazi amara allahu bihi wa rasuluhu shine abinda allah da manzan shi suka yi umarni a kenan kan mutum ya ce ya zargi Allah akan cewa ai an kadarta mishi yasa yayi haka lakin na kasira min rijal ghalitu amma da yawa daga cikin mutane sun hada cikin kuskure fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddar ala ahadihim min al-ma'asi wa zunub wa amma ma yuqaddar ala an-nas min zalika bal min al-kufr wa yashhaduna anna hadha جار بمشيئة الله وقدائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتدى مشيئته yace amma da yawa daga cikin mutane sun hada cikin kuskure za su ga abinda aka kaddara ma ɗayansu na saɓan Allah da zunubi ko kuma abinda aka kaddara ma mutane daga cikin haka bari ma ka hurici amma sai su tunani wa ya shaɗu na an na haza jarin bi mashi'atin lahi wa ƙada'ihi wa ƙudurri sai su tunanin a wannan yana tahiya cikin mashi'an allah da hukuncin allah da ƙudurar allah dafilun fi hukumin rububiyyati wa makutada mashi'ati yana cikin kasancewa allah shine ubangiji kuma yana cikin yadda allah hukunta abin da ya so فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقة وعبادة سيسي تناني مي قوية دهكا كما يردا دهكا wannan shine addini kuma shine hanyar bauta Allah faidahuna al-mushrikun allazina qalu sai su kamanceceniya da mushrikai wanda suke cewa law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay sai su ce ai inda Allah ya so kuma da bin shirka ba da kakannin uwayenmu ma ba su shirka ba kuma da bin haramta ba kanihin sallama ma haka su ce a nuta imu mallau ya sha'ullahu a ta'ama an ce ku ciyar hincitu don Allah su ai Allah bai iya ciyar da shi dama Allah na iya to wanda Allah bai ciyar da shi ba kuma zan ciyar da shi wa kuma su ce wa ƙalu ma lausha arrahama ma abadnahu ai da Allah ya so da ku bauta masa magani ba kenan ganin lokaci ko kuma mukai wannan gaba ya ce walau hudu la'alimu annal kadar umirna an narda bihi inda an shiryar da su sun kama hanyar shirya da sun san cewa lalle kadara an yi umarce mu mu yarda da kadara wa nasbir ala mawjibihi fil masail kuma mu yi hakuri akan abin da ta wajabtar na musiba allati tusibuna wadda take samu kal faqar wal marad wal khawf kamar talauci da rashin lafiya da tsoro qala ta'ala Allah yace ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba rattan sabka bace Allah ya sani da izinin Allah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu qala qala ba'd salaf huwa ar-rajul wasu daga cikin magabata fasarar wannan aya suka ce shine huwa ar-rajul tusibuhu musiba shine mutumin da musiba ya tafada mashi fa ya alam sai tabbatar cewa annaha min indillah daga wajen Allah ne fa yarda ko yusalli sai yarda ya mika wuya zuwa ga Allah amma ba cikin saɓan Allah ba mutum ya kawo hujjar ƙadar waƙala ta'ala Allah ke cewa ma a saba min musibatin fil ardi wa lafi an fusikun illa fi kitabin min ƙabli an nabara inna zalika alallahi ya ce kai la ta asau alama fatakun wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kullu muhtalin fakhur kenan duk abin da kaga ya horo ya samu mutum na musiba to dama cincin da Allah ya sani tun kanin a halice shi Allah ya sani wannan don Allah tabbatar ma mutum kan yayi dagawa ya yi shishigi ni na yi kaza don kaina na samu kaza Allah bai san duk wanda ya zamanto muktar ne fakuru mai kongo mai alfahari Allah bai san shi da na gani lokaci ya sai matsa a nan abin da makaranta na daidai Allah sun yi tare da lada a ciki na kuskure kuma Allah gafarta mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم إنا نسألك الخير كله أعجله وأعجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ